نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata shida ga watan zulhijja shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da biyar ga watan bakwai shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى يقوى أجي إذن بقى من تابا منا دي كراتوني أسكن فسلي نهؤو fasalin da malam ke mana bayani game da alakar da ke tsakanin ɗan adam da kuma shaidanu malam ya kawo mana bayani game da ish'alul adawati bainan nasi hanyoyin da shaidan yake bi wajen rura wutar fitina tsakanin mutane don sanya gaba da kiyayya da rashin son juna tsakaninsu to malam yana mana bayani game da ɗaya daga cikin waɗannan al'amara shine ce alkalima shine magana ko zance lokacin da kake tattaunawa da abokin zancenka to lallai ka san maganar da za ka gaya masa mai kyau ka san maganar da za ka gaya masa wacce shaidan ba zai shiga zuciyarsa ya sayi mata mummunar fassarar da za ta haifar muku gaba tsakaninku ba malin ya kawo mana ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan yace inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina za mu tashi daidai gabar da malai yace wa idan taqala bina al-hadith ila al-adab an-nabawiyya وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصد كل ثغرة يدخل منها الشيطان ما لاتي وإذا انتقل بنا الحديث إلى الآداب النبوية إذا زنتي يأوكيم يكيم زواغا لدبوبي كو لدبا irin na annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da yake shiryar da mu zuwa gare su yake koyar da mu su wajadna malaiti za mu samu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya suddu kulla suguratin yana kokari wajen toshe wajen rufe kowane irin rami in aka ce sugura shine rami ko kofa ya dukulu min shaitan da shaitan yake kokarin shiga ta cikinta don ya haifar da rikici tsakanin mutane annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi za ku ga a cikin ladabin da ya mana a cikin koyarwar da ya wa sahabbai za ku ga duk wani abin da yake zai iya haifar da rikici zai iya haifar da rashin fahimta zai iya haifar da gani-gani tsakanin wane da wane to sai ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yake kada a yi shi hani yake game da shi ahir yake mana game da abu za mu ga irin misali da malin zai kawo mana insha Allah ta'ala malai ce fa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga sahabi abu hurairah yadda Allah ta kara tabbata a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah kada ɗayan ku ya sake ya nuna ɗaya ya nuna ɗan uwansa ko ya nuna ɗaya wani daga cikin ku da makami kada wani daga cikin ku ya nuna ɗan uwansa da makami wannan makamin kowanne iri ce kowanne iri ne sawa'un wuka ce takobi ne adda ce gariyo ne duk wani abin da yake ɗauka sunan makami haramun ne addinin musulunci ka ɗauka ka nuna ɗan uwanka da shi ba wai ka sare shi ko ka yanke shi ba a'a nuna shi da shi haramun ne addinin musulunci ya hana sai annabi ya kawo illa sallallahu alaihi wasallam sai ce fa innahu la yadri saboda shi wanda yake nuna ɗan uwansa da makami da makami bai sani ba la'alla shaytana yanzigu fi yadihi mai yiwa ne shaydan ya dan yi zunguri wa hannunsa dan zungura hannunsa fayaqa'u fi hufratin minan nari sai ya kasance ya cutar da ɗan uwansa wannan kuma sai ya mai sanadiyar afkawa cikin ramin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ɗayan ku ya sake ya ɗauki makami ya rinka nuna ɗan uwansa wato ƴan uwa wannan ya kai matuƙa ƙwarai da gaske wajen nuni game da hanin afkawa wani da makami ko abin da ya kama da haka saboda mu kalli yadda hanin ya zo ba wai a sari mutum ko a yanki mutum aka hana ba abin da aka hana shine ɗaukan makami ka nuna ɗan uwanka da shi saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shedan zai iya lallabowa ya fusata ka ba abin da ake nufi lalle wai zungur hannunka hannunka ya je ya saru wancan din ba wannan za a ce ai mutum bai sani ba amma abin da ake nufi shine shedan ya je ya zunguru zuciyarka ya ziga ka ya fusata ka lokacin da zaka sa makamin kai wa dan uwanka rauni baka sani ba lokacin da zaka sa dan makamin ka sar dan uwanka baka sani ba to shi sa daukar makamin ma addinin musulunci yana shi sa a cikin hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man hamala alaina silah fa laysa minna wanda duk zai dauki makami a kanmu to babu mu babu shi babu shi bamu annabi ce baya daga gare mu wanda zai rinka daukan makami wa ƴan uwansa musulmi ya rinka yawo da shi a cikin mutane ya rinka kokarin barazana musulmi ya rinka kokarin tsorata musulmi da shi wannan abin ne ake ake aikatawa haramun ne saboda haka ƴan uwa lalle ne mu kiyaye wannan duk masu ɗaukan makami su rinka yawo da shi a cikin mutane ko abin da ya kama da haka su sani ko shakka babu wannan umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke sabawa in dai kana ɗaya daga cikin masoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to lalle ka kiyaye wannan umarni nasa ba daidai bane ka rinka ɗaukan makami ka rinka yawo da shi a cikin mutane bare har mutum ya sanya makami a ƙugunsa ya rinka yawo da shi yana neman wani ko yana neman wata dama da zai amfani da makamin nan wajen cutar da uwansa musulmi ya karɓi wani abu nasa eh kamar yadda abin ya riga ya zama ruwan dare yanzu eh a karɓi abinka kuma a sare ka a karɓi abinka a kashe ka a karɓi abinka a ji maka ciwo duk wannan abu ne da kusan yana ta faruwa banda dai alhamdulillah yanzu abin da ya danyi ya danyi sauki gaskiya ba kamar lokutan baya ba to amma dai gaskiya an cutar da mutane sosai an cutar da mutane sosai akan irin wannan abu kana cikin tafiya kawai sai a tare ka a zare maka wuga a ce ka wayar ka ko kawo abin da ke tattare da kai ka ɗauka ka bayar shi kenan ka bayarwa kuma a maka abin nan a je maka ciwo Allah ya kiyaye to kun ga wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ɗaukan makami ne asali dan kar hakan ya bayu zuwa ga ɗan uwa ya cuci ɗan uwansa shi sa tun farko aka hana wa qala sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمن تسأر ثبت أغريش اتقوا النار ولو بشق تمرة النبي يتي كجز أوران وتا كياي أبندا سندن دا زي كيكو متين يشيغ وتا النبي إرادة أمن تسأر ثبت أغريش يتي ولو بشق تمرة كودا دا تاجين دبينوني ma'ana ka yi sadaka ko da da tsagin dabino ne idan shi Allah ya sare maka domin hakan ya kasance sanadi na shiga tsakaninka da wutar jahannama don duk wanda ya shiga cikin wutar jahannama kuma ƙarshen taɓewa kenan eh ƙarshen lalacewa kenan guri mafi muni da Allah madaukakin sarki ya tana da dan yi wa dan yin mutane azaba kenan babu gurin da ya fitar jahannama hatta shaydan hatta shaydan shine dai ƙarshe shine ƙarshe wajen tsiyacewa a cikin bayin Allah gaba daya to ba kuma sai ita ce wutar jahannama to kaga duk abin da ka san zai kai ka zuwa ga wata jahannama ƙwari ake a guje masa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce to kai aikin alkhairi yi kokari duk abin da ka san zai kautar da kai daga wuta ka aikata shi koda koda da biyu ne guda ɗaya da kai ka mallaka tsaga shi biyu ɗauki ɗayan ka bayan sadaka saboda Allah da niyyar Allah maɗaukakin sarki ya kautar da kai daga wuta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce faman lam yajid idan ma baka da tsagin dabinan da zaka bada shi sadaka fabi kalimatin tayyibatin to ga yawa dan uwaka da dadin kalma shi ma ka yi wannan da niyyar Allah madaukakin sarki ya kautar da fuskar ka daga wuta eh kada ka zage shi kada ka ci mutuncin sa kada ka aibata shi kai masa zance mai dadi dan daddaɗin kalma ɗan uwa sadaka ce kwaɗin ɗan uwanka kai mai kalma mai daɗi ya ji daɗi ladan sadaka za a baka ɗan uwa eh ladan sadaka sadaka su kutum da guda za a ɗauka a baka kai ba ma wannan ba kwaɗin ɗan uwanka ka saka mai fuska ka yi murmushi ya ga alamun annuri a cikin zuciyarka ya san babu mugunta wannan shi ma ladan sadaka za a baka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yahqiranna min al-ma'rufi la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an kada ku rena abin da yake na nagarta daga cikin ayyukanku sai ce walau an talqa akhaka bi wajhin taliq ko da ka da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska kada ka rena wannan aikin sadaka ne da zara kun haɗu ka jefa masa murmushi ya ji daɗi shi kenan sai a baka ladan sadaka to shi sa aikan nagarta yan uwa suna nan da yawa duk wani aiki zaka ga da zai sanya soyayya tsakanin mutum da mutum musamman musulmi zai kautar da ashahna wal bagaba wal adawa kiyayya da gaba tsakanin mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwarai yake koyar da musu a kau da gaba a sanya soyayya tsakanin mutane idan ka yi wa mutum zance mai daɗi a baka ladan sadaka ka saka mai fuska a baka ladan sadaka ka ɗauka ka bashi a baka ladan sadaka aka ce kada ka daga masa makami kada ka gaya masa mummunar magana kada ka yi masa kaza duk abin da aka san bashi da kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mu wannan hadisi shi ma imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi min hadisi adi bin hatim radiyallahu anhu daga hadisin sahabi adi bin hatim at-ta'i Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda sai ma yace wa hadha kulluhu waɗannan abubuwan idan muka kalle su dukkanin su inna ma huwa lisaddi babin azim min abwabi shaitanir rajim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu su ne domin kokarin toshe wata kofa mai girma daga ƙofofin shaidan abin jefiya wanda yake ƙoƙari ya buɗe su a tsakankanin mutane don ya samu su gaba da ƙiyaye tsakaninsu ala wa huwa tahrishu bainal muslimin malai ta irin wannan ƙofar ita ce at-tahrish at-tahrish shine sanya rura wutar fitina da kawo duk abin da zai haifar da rashin jituwa tsakanin mutane tsakanin musulmi wa ish'alin wa ish'alun nari nari fitnati bainahum da kuma rura wutar fitina tsakaninsu malai ce fa'an jabirin da radiyallahu anhu kala an karɓi wannan hadisi daga jabir ɗan abdullahi la'ansari allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda kala ya ce sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji annab tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa inna shaitana haƙiƙa shaiɗan kad a yi sa'an ta'abudahu musalluna fi jaziratul arab haƙiƙa shaiɗan shi da kansa ya ɗeba tsammani masu sallah za su bautata masa a jaziratul arab a yankin larabawa a lokacin da annabi yake wannan maganar addinin musulunci iyakacin sa jaziratul arab a lokacin shi sa ku ji an ce duk duniya ba ina fata an fahimta a lokacin iya inda addinin musulunci yake iya annabi yayi ibara da shi shedan shi kansa ya ɗeba tsammani cewa musulmi masu sallah a lokacin za su kuma su bautata masa ya san sun bashi kenan har abada to amma me yake sa rai sai annabi ce walakin fit tahrishi bainahum amma babban abin da yake sare shi ne wajen ya haɗa wutar fitina tsakaninsu ya gwara kansu ya ga sa zaman lafiya to idan aka yi wannan ya san zai samu wani abu daga cikin abin da yake nema e ko da ba su kafirce ba amma da zai samu gaba da ƙiyayyar da suke yi da rashin son juna sallarsu ta daina karbuwa aikinsu na alkhairi daina karbuwa sai sun dawo sun shirya to shi in aka yi wannan shi kenan ya ci riba ya samu abin da yake bukata Allah ya mana tsari da shaidan wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu sifatul qiyami wal janna sifatul qiyama wal janna babu tahrishi shaitan hakan imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabul birri was sila babu ma jaa fi tabaghub hakan imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa a cikin hadisi mai lamba ta mujalladi na uku hadisi mai lamba ta 300 da hamsin da hudu malai ce makanu shaitan gurin zaman shaidan inda shaidan yake a tattare da dan adam tunda muna bayani ne game da alakar dan adam da shaidan ba wai gurin zaman sa na yau da kullum ba a'a a jikin dan adam ina shaidan yake zama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye malam yace sai malam ya jingina mu ya kokarin hada alaka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ka san zancen daga inda ya fito ya ce annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce inna shaitana hakika shaitan ya jiri yana gudana min ibni adam a jikin dan adam majrad dam magudanar jini yadda jini ke gudana ke kaiwa da komowa a jikin dan adam to haka shaitan yake gudu wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin ukhra a wata riwayar ta daban annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cewa inna shaitana hakika shaidan ya bulugu min ibni adama yana isa a cikin jikin dan adam mablaga dam inda duk jini yake iya isa inda duk jini yake iya kaiwa a jikinka to shaidan yakan iya kaiwa wannan wajen kawo ku a jikin mutum ina ne jini baya gudana babu jini ko ina kaiwa da kuma wa yake a jikin adam daga lokacin da aka ce jini ya tsaya ta daina gudana kuma shikenan mutum ya shiga wani hali eh mutum ya shiga wani hali Allah ya kiyaye wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa fathul bari yake cewa qila wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan hadisi huwa ala zahirihi yana nan akan zahirinsa shedan shiga jikin mutum yake ya gudana kamar yadda dan adam a kamar yadda jini yake gudana a jikinsa wa anna Allah ta'ala aqdarahu ala zalik Allah madaukakin sarki shi ya bashi ikon yin haka shi ya bashi dama ya iya shiga jikin dan adam kuma ya gudana irin gudun da jini yake a jikinsa wakila wasu malaman suka ce huwa ala sabili isti'arati min kafrati igwa'ihi wasu suka ce a ai kalmar isti'ara ce ma'ana aran ma'anar kalmar akai amma abin da ake nufi ba wai haƙiƙanin shiga jikin mutum shaidan yake yi ba suka ce an kawo ma'anar gudana ne min kafrati igwa'i saboda yadda shaidan yake yawan batar da mutane yadda shaidan yake yawan rudar da mutane ya batar da su daga kan hanya shi sa aka yi amfani da kalmar a gudana tare da cewa dai ma'ana farko ma'ana farko kamar da muka gabatar tun a karatuttukan baya ita ce wacce tafi zama daidai ma'ana shaidan shiga jikin mutum yake gudana kamar yadda jini yake gudana wa ka'annahu la yufariqu kaddami suka ce kamar shaidan baya rabuwa da jikin dan adam ne kamar yadda ka san jini baya iya rabuwa da jikinka duk lokacin da aka ce jini babu ba ma wai jini babu shi a jikinka ba ya zamto yayi kadan adadin da ake bukata ya kasance baka same shi a jikinka ba to kana bukatar likita eh kana buƙatar ka ga likita kuma sai ta sai an ta yi ƙoƙarin a samu jini a ƙara maka sannan jikinka zai koma daidai akan ɗabi'a sai ci gaba da aiki amma an ba haka ba kuma mutum sai ya kai ga yanayin da zai iya halaka ma idan ba a yi saurin ceto rayuwarsa ba to yadda ka san jini baya rabuwa da jikin ɗan adam to haka shi ma shi ɗan baya rabuwa da jikin ɗan adam ko da yaushe yana tare mala ya ce fashtaraka fi shiddati littisali wa adamil mufaraqati saboda haka da shedan da jini sun yi musharaka ne sun yi tarayya ne a wasu a wani wasu abubuwa guda biyu shine shiddatul ittisal tsananin kaiwa da komowa tsananin saduwa da jikin mutum yadda suke kaiwa su komowa ba sa kakkautawa sannan abu na biyu wa adamil mufaraka da kuma rashin rabuwa da gangan jikin ko da yaushe jini yana tare da jikinka to sai ka dauka haka nan ko da yaushe shedan shi ma yana tare da jikinka haka wasu malamai suka faɗa amma dai kamar yadda ne bayani abin da ya fi zama daidai shine shedan yana shiga jikin dan adam kuma ya gudana a jikinsa kamar yadda jini yake gudana wannan Allah subhanahu wataala ya bashi dama da iko saboda yanayin halittarsa kamar yadda muka ji a baya iska ce yadda ka san iska tana iya ratsa jikinka ta shiga to haka shedan shi ma yakan iya ratsa jikinka ya shiga duk inda yake bukata ya aiwatar da ayyukansa wa qala ibn abbas sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace ash-shaytanu jafimun abdullahi dan abbas ya ce shedan jasimun ai lazimun in aka ce jasim jafim shine lazim abin da yake lazimtar abu shedan yana nan a jikin dan adam ala qalbi bin adama ya lazimci zuciyar dan adam ko da yaushe fa idza saha idan dan adam ya rabkanwa ko ya rabkana ya gafala game da ambatan Allah da zikiri da abin da zai amfane shi a lahira da zarar shaɗan ya samu wannan damar wagafala ya gafala waswasa sai shaɗan ya ce masa waswasi yana gefe a cikin zuciyar mutum to amma ba zai iya samun damar yi maka waswasi ba lokacin da kake ambatan Allah lokacin da kake karatun alƙur'ani lokacin da kake ban Allah duk wannan yana gefe amma da zarar mutum ya gafala tunanin mu da ba na Allah ba ya shige shi ya shiga cikin wasu ayyuka wanda ba na Allah ba to shaɗan ya samu dama shikenan waswasa zai ce masa waswasi ya masa waswasi abdullahi dan abbas yace fa idza zakara allah da zaran mutum kuma ya ambaci Allah ma'ana ya tuna kenan sai ambaci Allah khanasa sai kuma ya gudu sai ya buya eh sai kuma muyarsa kuma sai ya buya sai mutum ya ci gaba da ambatan Allah da ayyukansa na addini kamar yadda ya saba dama ai siffarsa ce min sharril waswasil khannas eh al khannas shine mai buya mai yawan guduwa ya je ya dawo ya je ya dawo shine khannas wannan maganar ibn hajar ya kawo ta a cikin littafin sa fathul bari wa min huna mala yace daga nan ne ya tabayyanu lana anna ash-shaytan yastati'u an yanfudha fi jismi al-insani daga nan ne zai bayyana a gare mu cewa hakika shedan yana da cikakkiyar dama wajen ya shiga jikin dan adam ya aiwatar da abin da yake so shine al-infaq yana iya shiga ya zartar da abin da yake so a jikin jikin dan adam walidhalika yakhtaru al-qalba shi sa shedan da ya tashi neman gurin zama a jikin ɗan adam sai ya samu zuciya me ya dalili makanan lahu a matsayin guri a wajensa li'annahu dalili shine huwa alqa'idu ita zuciya ita ce jagora alqa'idu shine jagora wanda yake cewa ayi ayi wanda yake cewa a bari a bari zuciya a jikin ɗan adam gaba ɗaya ita ce jagora ita ce wanda idan ta daidaita to kuma zai daidaita idan kuma ta lalace to wallahi mutum ya lalace dan zuciya ita ce gangan jiki idan zuciya ta lalace gangan jiki hoto ne kawai idan zuciya ta gyaru to sai gangan jiki ya gyaru sai abin da ya kamata sai kaga mutum yana aiki irin aikin dan adam to zuciyarsa ta gyaru kenan amma da zaran mutum kaga aikin sa ya koma irin na dabba ko irin na shedani to kaga zuciyarsa ta lalace kenan yawwa mutum kaga zai iya samun wuka ko makami ya je kashe dan uwansa ko ya yi ɗabi'u irin na dabbobi da sauransu to sai kaga wannan zuciyarsa ce ta lalace sai kaga kai da shi duk ne ba wani bambanci halittarka da tasa duk ne komai da komai amma mai bambanci zuciya ku ce e kai zuciyarka Allah madaukakin sarki ya maka manta katar ya gyara maka ita sai ga irin aikin da yake kana mamaki ma me yasa ake irin wannan aiki amma shi ba ruwansa yana ta yi zuciya kenan Allah madaukakin sarki ya gyara mana zuciyar mu yan uwa malai ce wala adha'u junuduhu kuma dukkanin gabbai da ka gani a jikin mutum su kamar a junud ne kamar 'yan sanda ne ko sojoji rinduna ce ta zuciya ma'ana kaga rinduna tana buƙatar komanda wanda shine mai cewa ku yi ku yi kada ku yi kada su yi to zuciya ita ce komanda din sauran gabbai gaba ɗaya su ne sauran rinduna fa'iza saitar shaitanu alal qalbi idan shaitan ya samu dama ya yi saitara ya yi rinjaye a kan zuciya a kan shi shugaba oga kwata-kwatan gaba ɗaya ita ce zuciya kenan khaba'atil jawari sai ga sauran abin nan rundunonin gaba ɗaya su kuma sun yi mai sun mi ƙauya kenan eh sun mi ƙauya daman ko da a wajen yaƙi ɗaya daga cikin strategy na yaƙi shine akan duba waye oga a ciki waye mai bada umarni sai a kashe shi to da an kashe shi kenan sai sauran su ma sai su bada sai su bada kai da zarar shugaban da yake gudanar da yaƙi ya faɗi to sauran su ma sun faɗi to idan shedan ya samu damar mamayar zuciyar dan adam to gabbai dukkaninsu sai su bi shi shi sa kamar yadda na gama da zarar shaɗan ya samu mai zuciyar mutum shi kenan sai ga sauran gabansa hannu sai abin da shaɗan yake so ido sai ya kalli abin da shaɗan yake so baki ya farta abin da shaɗan yake so kafa ta taka ta je inda shaɗan yake so me yasa saboda ogan kwata kwata a hannunsa yake sai abin da ya dashi shi sa waɗannan ba za su iya bijirewa umarnin shaɗan ba gaba ɗayan su ɗan uwa haka al'amarin yake kuma idan ka kalli yadda abin yake faruwa mala yace walidhalika yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam shi sa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi masanin masana gaba daya ya faɗi wata ya faɗi wata magana mai ban ƙaye yake cewa ala ku saurara wa inna fil jasadi mubghatan haƙiƙa a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta gyaru salahal jasadu kulluhu dukkanin sauran gangan jiki sun gyaru wa idza fasadat idan ko aka yi rashin sa'a wannan tsokar ta lalace fasadal jasadu kulluhu dukkanin sauran gangan jiki shi kuma ya lalace haka ku duba yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi kalmar nan yan uwa ya faɗi wannan zancen shekara 1400 da wani abu amma ka kalli waƙiyar rayuwa yanzu gaba ɗaya haka al'amarin yake zuciya ita ce dan adam idan zuciyarka ta gyaru dan uwa zaka ga dukkaninka ka gyaru wallahi kai kanka zaka ga cewa lokacin da zuciyarka take cikin nutsuwa take cikin halin khushu'i da tsoron Allah madaukakin sarki sai kaga duk wani amara kyau baka sani kallon abin da ba shi da kyau ba ka sani yanzu mu koma mu kalli abin da ya faru a baya a lokacin azumi a lokacin azumi me yasa kaga dukkanin gabanka sun koma sun daulayi sun seti ne saboda zuciya ce ta samu tasfiya e ta tace zuciyar akai a lokacin an wanke ta an tace ta an cire abubuwa marasa kyau daga cikinta sai kaga hannunka ba ya so ya taba abin da ba daidai ba ganinka abin da ka saba gani yau da kullun da marasa kyau amma sai ga da ka kalla sai ka dauke kai sai ga azumi nake ba bai kamata ba bakinka ka saba dura ashar wani wani ya saba dura ashar amma sai ga ba ka so ka dura me dalili zuciya ce ta gyara yan uwa shi sa zuciya ita ce mafi tsadar tsoka a jikin mutum kai kokari ka gyara zuciyarka mu yi kokari gaba ɗaya mu gyara zuciyar mu idan ta gyaru sai kaga ayyukan mu dukkanin sun setu idan kuma zuciya ta lalace to kuma sai a samu rashin sa'a da aka si akan abin da muka ambata wannan hadisi yan uwa muttafaqun alaihi shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi malai ce walakin hunaka quluban sai dai akwai wata zuciya da Allah ya datar da ita tuhitu biha aswarul iman wanda awarwaro na imani kawanya ta imani ta kewaye ta wa husunut taqwa da katanga ta kiyaye tsoron ta kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ta ta zagaye ta taimata katanga wa alaiha hurrasu zikiri a cikin wannan zuciyar akanta akwai masu gadi na ambatan Allah maɗaukakin sarki irin wannan zuciyar fala yastati'u shaytanu ay yadkhulaha shaydan bashi da dama bashi da iko ta kowanne hali ya shiga cikin ta illa khisatan sai dai abin da yake iya irin wannan zuciyar shine khilsa shine ya kai ya kai fauta ya dawo irin irin fadan matsorata kenan ya kai ya dawo ya kai ya dawo shine khilsa idan ya dan kai fauta sai ya gudo kuma sai ya dawo da baya amma ya je ya samu tabakkuni a wannan zuciya ba zai iya ba yato amma dai tunda ya daukan sa alƙawari sai ya batar da mu dole kuma ba mu da shamaki na dindindin tsakanin mu da shi to zai iya kai wannan barar to amma zikiri da ambatan Allah da mutum yake yi da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah sai ya sanya shedan yayi nesa da shi sai dai dan je ya kai ya dan kai fauta ya dawo fa idza dakhalaha idan shaɗan ya yi ƙoƙarin shiga wannan zuciya ƙama hurratu zikiri sai masu gadi eh masu gadi na wannan zuciyar na ambatan Allah maɗaukakin sarki da zikiri da mutum yake da karatun alƙur'ani fatsara duhu sai su koro shi su fatattako shi daga cikin wannan zuciyar kharij husuni wajen wannan katangar ta zuciyar ɗan adam mazmuman yana abin zargi madhuran yana abin abin kora shine madhuran ma'ana matsurudan kenan abin kora daga cikin ita wannan zuciyar haka al'amarin yake duk lokacin da zuciyar mutum ta kasance Allah subhanahu wata'ala ya yi rinjaye ya mamaye ta to shi kenan sai kaga shaidan yana shakkar zuwa kusa da kai wallahi uwa akwai wanda shaidan shakkar zuwa kusa da su yake ai zamu zo mu jin Allah da a karatun da zamu tashi a karatun mu na gaba shine sayyidina Umar dan kada ba Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan sayyidina Umar ya biyo hanya shaidan fa baya iya bin hanyar fa sai dai canza hanya wallahi haka annabi ya faɗa shedan sosai babban shedan idan idan sayyidina Umar ya tawo hanya to shedan ya tabbatar sayyidina Umar yana hanyar sai dai canza me ya wannan wallahi ɗan uwa karfin imani ne da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah gwargwadon imaninka da kiyaye dokokin Allah ka gwargwadon nisan da shedan zai da kai amma gwargwadon sakacinka da dokokin Allah gwargwadon sakacinka da abubuwan da suka shafi janibin addini da ibada to gwargwadon yadda shaɗan kuma zai sami yadda yake so ya yi abin da ya ga dama a cikin zuciyar kuma ya halakar da kai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai kuma bayan sallah idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu insha Allah ta'ala ba za mu yi dogon hutu ba hutun sati ɗaya kawai za mu idan an yi sallah ranar asabar to litinin da talata na wannan satin ba karatu wani satin zamu dawo karatu insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah da bismillah na'am wannan wannan magana ce mai kyau gaskiya cewa idan Allah ya dan yi jan hankali game da yanayin sa suna a wannan lokaci gaskiya akwai takallufi sosai wajen sa suna idan aka haifi yara wato wai kowa idan ya haifi yaro yanzu ya samu sunan da babu irin sa wani in town ya ta bincike mutum sai bugu maka waya takura maka dole sai ka zaɓa masa suna duk sunayen duniya ne yanzu saboda Allah Muhammadu Ahmadu Mustafa Mujtaba Ibrahim ga sunan annaba ga sunan manzanni ga sunan sabai amma wallahi mutum shi ba shi yake samu sai yake ji wani suna haka kamar sunayen aljanna aljanna haka kamar sunayen bishiya bishiya haka haka mutum yake so ya ji wani suna na musamman sai ka ji akwai takallifi sosai wajen sa suna iyaye mu ji tsoron Allah babban abin da ake bukata shine ka sawa yaro suna suna nagartacce suna nagartacce ga annabi yace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafi kyawun suna daga cikin sunaye sunan da aka bautar da sunan da yake yana da alaka da bautar Allah madaukakin sarki Abdullahi Abdurrahman sune sunayen da suka fi kowane suna nagarta babu duk sunan da zaka je ka binciko duk daɗinsa a baki duk kyalkyalinsa duk kwalliyarsa bai kai sunayen da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa abdullahi abdulrahman abdulmajid irin waɗannan sunaye sannan ga sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi da kansa ya ce ana mahi ana aqib ana kaza ana kaza ka ɗauki waɗannan sunayen mana muhammad mahmud ahmad dan allah me kai waɗannan daɗi ga sunayen annabawan allah da manzanni ulaika alladhina atainahumul kitaba ulaika atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa ibrahim musa isa ayyuba ga sunayen masu daɗi in ma waɗannan duk basu maka baka dawo ga sunan sahabbai abubakar umar usman ali abdurrahman sa'ad sa'id duk ga sunan masu kyau amma sai mutum sai ga shi duk ba wannan ne a gaban su wani suna yake yake so na musamman wanda idan aka faɗa aka ce sunan ɗan sawa ne a duk unguwar babu irinsa to me in duk unguwar babu irin sunan an ka sai me kuma da Allah menene a ciki lada nawa ka samu shi dai aiki za ka ga na duniya galibi ana yinsa ne don abu biyu ko dai ka samu dacewa ko rabo a kansa a duniyanci ko kuma ka samu a lahiranci to a lahiranci mai ka samu a duniyancin ma mai ka samu don kana sawa babu kowa babu wanda ke da irinsa gobe jibi sai ka ji wani kuma ya sa irinsa sai ka je ka cire wadanka kuma ka canza wani wanda babu irinsa kenan so da ka gaskiya wannan akwai buƙatar yan uwa mu ji tsoron Allah mu rinka kokarin sawa su ƴaƴayen sunayen da suka dace mu daina kokarin kwakulo abubuwan da babu su galibi irin wannan sai ga mutum kuma ya ji dauko sunan da bashi da asali a irin wannan kaji wasu sunaye wanda idan mutum ya zo ga maka wallahi shi kansa wallahi bai san ma'anar su ba bai san ma'anar su ba sannan idan kai da aka zo aka kallafa aka ce ka nemo ma'anar sai kai ta kokari me ma'anar ka zamu yi saboda me bi wani lokaci wani sunan ma ba daidai aka faɗe shi ba bare ka san yadda zaka abin nan din shi ka nemo ka nemo shi idan a cikin kamus ne ko wani akwai kalma ce ta larabci da sauransu ba daidai aka faɗe shi ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa wannan gaskiya faɗakarwa ce mai kyau ya kamata mu ji tsoron Allah idan aka yi maka haihuwa kai kokari ka samu suna nagartacce ka sawa ɗanka dan suna yana tasiri wa yaro kamar yadda mun sha maimaitawa a nan wajen idan lakabi kake so maybe tunda al'ada ce ta malam bahaushe kuma babu laifi idan ka sawa yaro sunan mahaifinka ko wani suna mai girma a wajenka sai a samu lakabi a sa masa domin kada a rinka kiran abin nan a rinka kiran sa gatsal haka yawwa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa wa ɗansa abdullahi abdullahi sunan wane ne mahaifin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malamai suka ce shi ake wani abi da at-tayyibu tahir shi abdullahi shine at-tayyibu tahir me me wannan lakabi ne za wa galibi sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da lakabbuka da ake samu su sai da abubakar siddiq yana da lakabi ya sunan lakabin sa atiq abubakar wannan alkunyarsa ne ko ya sunan shi na gaskiya abdullahi ko shi ne sunan sayyidina abubakar na gaskiya amma lakabinsa ba shi ne atiq sayyidina umar yana da lakabi me lakabinsa faruk sayyidina usman yana da lakabi me lakabinsa zunnurai sayyidina ali yana da lakabi me lakabinsa abul hasanai ko abu turab duk haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira shi da shi saboda haka babu laifi ka sawa ɗanka lakabi ba laifi bane amma suna dai da za a rinka kiransa da shi suna a zaɓi nagartaccen suna da ya dace a sa waɗa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh